والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أما الصحابة فلم يعرف ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع بدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر فإن خضر فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع كما بين في غير في كما بين هذا في غير هذا الموضع والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسي وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم ولا كان في والعباد وغيرهم ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس بل في الصحابة من قد يغلط, يغلط, يغلط أحيانا وفي من بعدهم ولهذا كان فيما فيما صنف أحاديث يعلم نعم نعم فيما صنف أحاديث يعلم أنه غلط وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق والحافظ أبو الألا يعلم أنها غلط والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رسول بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة, جماعة يروي عنه أهل, أهل السنن كأبي داود أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل مشيخة كثير من كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده وإن كان أبو داود يروي في سننه منها فشرط أحمد في مسنده أزود من شرط أبي داود في سننه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkar mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin yau nawa ga wata yau sha biyar ga watan rabu islami hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara kuma shi ne ne ga ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako cikin wannan littafi mai suna ka'idatul jalila في التوسل والوسيلة واللفر بجمل مال من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وان يدر دنيا هجرة سنة قريبة كويدا عشرين دقيقة كما وانا بشين المجل السمنا ما أربعين دقيقة عندما لم يطار مجنة ويقول مجنة أكن
hadisi da yi ko kuma riwayar da bata inganta ba ko mu ce riwayar da take ƙarya ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake a cikin a hadisai da suka zo na tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani hadisi da yake sahihi wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani littafi na musulmi littafin da musulmi suke dogaro da shi da ya kawo irin wannan hadisi ba za ka samu ba a cikin littafin bukhari ba za ka samu ba a cikin littafin muslim ba za ka samu irin wannan ba a cikin littattafan sunan ko littattafan masani kutubul masani waɗanda ake dogara a kansu kamar muslim na imamu ahmad da yake muslim na imamu ahmad da za ka samu hadisin da yake ƙarya ce wacce wanda ya yi ta ya yi ta da gangan ba akan iya samun abin da bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin littafin musnad na Imam Ahmad amma wanda ya kawo wannan riwaya din ba wai da gangan ya zo yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba abin da yake faruwa ne daga dan adam na kuskure wanda kuma babu wani dan adam da ya kubuta daga wannan shi yasa ya kawo mana ibnu tabiya ya kawo mana ja'ija da ta kaddama da ta faru tsakanin abul ala al-hamdani da kuma أبو الفرج أبو الفرج ابن الجوزي جمد مسند نا إمام أحمد بالتالي مسند نا الإمام أحمد سوى أقول حديث بيتي كريا أتسكوك بابا حديث كريا أبو العلاء يأتي بابا حديث بيتي كريا أتسكوك بالتالي مسند شيكما أبو الفرج ابن الجوزي يأتي أقول ابن تيمية يأتي دكاني كوكوا بس يا يفتح سوى المنزل أبو العلاء da yake babu hadisi wanda yake na ƙarya a cikin musnad na Imam Ahmad abin da yake nufi babu hadisin da mai shi yayi dangancin yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya faɗi ƙarya da dangan babu irin wannan a cikin musnad na Imam Ahmad shi kuma Abul Faraj ibn al-Jawzi da yake akwai hadisin ƙarya abin da yake nufi akwai hadisin da bai tabbata Annabi ya faɗa ba ko da ke kiyan da ya kawo hadisin ba wai da dangan yayi ƙaryar ba to amma dai abin bai tabbata ba domin abin da ake cewa al-kadhibu da harshen larabci ko kuma da wani harshe ana nufin al-ikhbaru bi khilaf al-waqi mutum ya bada labarin abin da ba shi ya faru ba to idan yayi da dangan ya san abin ba haka ya faru ba amma ya bada wannan labarin a haka to wannan shi ake cewa al-kadzab magaryaci idan kuma bisa kuskure ya faɗi abin da ba shi kenan ba to wannan ana kiran shi al-muhti'u wato wanda ya kuskure duk da cewa labarin da ya faɗa da shi da wancan duk sun yi tarayya a wajen ba da labarin da bai wakana ba amma dai niyyar ta bambanta shi wancan niyyar ta yayi ƙarya ne shi kuma wannan niyyar ta ba ta yayi ƙarya ba ce illa iya ta dai abin ya gudana a harshen sa ba tare da yana sani ba yace to irin wannan ana samun su a cikin irin waɗannan hadisan akan same su a cikin littafin al-musnad na Imam Ahmad saboda haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake da tsakiya cikin waɗannan maganganu biyu ya nuna cewa kowanne kowace magana in aka kalle ta da wata fuska za a ga cewa magana daidai ce babu kuskure a ciki yace to ƙarya ba ta da yawa a cikin magabata an ce magabata a nan yana nufin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan karnin nuka guda uku wanda annabi ya sifanta su da khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum da ya sifanta khairun nasi qarni mafi alkhairun mutane shine mutanen da na rayu tare da su sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sunnal ladina yalunahum sannan mutanen da za su zo bayan su ne tabi'ai sunnal ladina yalunahum sannan kuma aji na uku su ne mutanen da za su zo bayan tabi'ai a bayan sahabba tabi'ai su ne bayan sahabba asba'u tabi'ina kenan bayan tabi'ai to waɗannan karnuka guda uku su suka fi kowane karni alƙarni zama alkhairi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sunna yasu fihi min kadhib sannan kuma bayan waɗannan karnuka guda uku a samu karya ta yaɗu a cikin jama'a idan mutane suna karya ba tare da suna jin wani abu a tare a tattare da su ba to kaga mutum ya je ya yi shaida ba tare da an nemi shaidar ba kaga mutum ya yi karya wajen ba da shaida shi to wannan zai faru idan waɗannan karnuka suka suka gushe cewar annabi sunna yakshu ilmul kadhib yakshu ya nuna kenan akan sai a samu makaryata din a cikin karnin sahabbai da na tabi'ai da waɗanda suka zo bayan tabi'ai amma abin ba zai yawa ba ba zai zama ruwan dare ba amma bayan waɗannan mutane ko tsare ko guda uku sun wuce abin zai zama ruwan dare cikin jama'a daga ƙarya ta yi yawa har ba ta san ita ce abin kwalliya mutane suna ado da ita to kuma abin da ya faru kenan har zuwa yanzu za a ga cewa mutane ba su ɗauki kare a bakin komai ba yace amma sahabatu falan yu'raf wa lillahi alhamd man ta'ammada al-kadhiba ala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam كما لم يعرف فيهم من كان من اهل البدع المعروفه كبدع الخوارج والرافضه والقدريه والمرجئه. يقول أما تهبيت yace walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah lam yu'raf man ta'ammada al-kadhib ala nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su dai ba a taba sanin wani sahabi wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan ba wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna ba mu yarda cewa akwai wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna ya kwamfadi ilimi a makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tarbiyya taki ya samu horo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama madalici ba wanda a gurin ahlus sunna haka yake tabbas babu ja babu ainihin kokonto a kai waɗanda suke kokonto a kai wasu sankararru ne zamanni waɗanda suka ɗauki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bakin komai ba suka ɗauki makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam a kan cewa makaranta ce da take renon munafikai ba ta habbai ba mu a wajen mu ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallama malami ne da yake kowa iya tarbiya yake iya kowa iya bada ilimi kamar yadda mu'awiyah ibn al-hakam as-sulami yake cewa ban taba ganin mutum da ya iya karantarwa maka nan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ko wannan aiki da Allah ya dora mu wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yuzakkihim inna shine ba su tarbiya su zama mutane na kwarai mu a wajen mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aiki kamar yadda Allah ya tashi kuma ya yi nasara bai samu matsala ba wanda duk zai ce safa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun zauna da shi zaman munafici zaman yaudara wannan abin da yake faɗa shi da cewa annabi sallallahu alaihi sallama bai yi nasara ba a cikin duk aikin da yake ya samu matsala ya yi kokari ya musu tarbiya kamar da Allah yake yi musu tarbiya amma ya samu matsala to mu a gurin mu wannan ban yarda ba kuma wannan ba suka ne ga suka ban su kadai ba a shi kansa manzo sallallahu alaihi sallama da makarantarsa ake suka duk da aka ce makaranta kaza akwai matsala in ka faɗanta a cikin makarantar zai fito mai gari ma in ci azalimi wanda bai san mutuncin jama'a ba in ya gama makarantar haka zai gaba wannan ba wai kawai kana sukan wanda ya makarantar ne ba kana sukan malaman makarantar da tsarin makarantar cewa wannan makaranta makaranta ce da suke lalata yara to duk wanda zai zargi ka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa makaryata ne ma insani maciya amana to abin da yake yi ko ya sani ko bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake zagi shi yake zarga da shi yake zargi da cewa bai ta abin da yake yi ba ya zauna shekara ashirin da uku yana ta karantarwa yana ta bada tarbiyya amma a shi bai gane cewa shuka yake yi a idan makarwa bai gane cewa ainihin gini yake a kan ruwa ba abin da yake ginawa daidai shi yake shi bai sani ba kaga akwai tuhumar ta da wauta ba ka zauna da munafikai munafiki shekara ashirin da uku amma ba ka san shi ba yana ta kokarin yadda zai yi tafi ne ta amma sani ba a ga duk wannan zargi da ake yaɗar sallallahu alaihi wasallam a kafirci shi yasa akwai akwai ina ne saboda littafin ahlus sunna na aqida abinda kake iskewa shine suna ƙara tabbatar da wannan aqida cewa sahabba Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san su da ƙarya ba balle a san su da munafiki ke amma sahabatu falan yu'raf walillahi alhamdu man ta'ammada al-kadhib ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam كما لم يعرف فيهم من كان من اهل البدع كما يند ba a san wani sahabi dan bid'a ba ka taba jin an ce ga wani sahabi kuma dan bid'a babu ko kun taba ji babu ba sahabi dan bid'a duk sahabbai ko ne ma jagororin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan bid'o'i sanannu da aka sani ka bid'ar khawarij kamar bid'ar khawarijawa yan tawaye yan taraki yan ta da dauna tsayi babu sahabbai a cikin wannan bid'a ta khawarij har ta bayyana har ta yi ƙarfi har kuma ta zo talafa a duniya ba a samu sahabi ko ɗaya a tsinke shi a tsakiyar waɗannan yan bid'a ba kusan sahabban ne ma su kai tarin gama da su aka ta tunjiya har ƙarshe aka kai su ƙasa haka nan war rafida ba a sami ainihin masu bin aqidar rafida ba aqidar bakar shi'an nan wanda take kafirta sahabbai wanda take tuhumar su da da cin amana ba a samu wani sahabi kundin cikin wannan ba babu duk da cewa su masu wannan bakar akida suna kokarin su fake karkashin inuwar wasu sahabbai da ce su suna tare da sayyidina ali suna tare da ammar ibn yasir suna tare da mizar ibn al-aswad suna tare da abu zar al-bukhari su ware wasu yan tsirari ko al-hasan al-husayn su ce suna tattare da su to waɗancan bayan Allah sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi zaman arziki da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da su taɓa rigima da wani wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ta kai suka kafirta su ko suka tuhume su da ha'inci ko cin amanar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a taɓa samun wani daga cikin su yayi haka ba kusan suna ganin girma har da ma'auratayya a tsakankanin kuma suna sanya wa ƴaƴansu sunayen waɗannan manya-manyan sahabbai saboda haka zama na arziki suka yi waɗannan da suka zo baya suka dingina kansu ga waɗancan babu shakka ba a kan layin su suke ba babu wani sahabi da yake kan wannan layin wal qadariya babu wani da yake yake bin aqidar qadariya wato bid'ar qadariya bid'ar da take kore wa Allah kaddara wato sai su dingina kaddara zuwa ga kawukan shi yasa ake ce musu al-qadariya nufatul qadari ne masu kore kaddara ne wato kila ka ce to ya za a yi a ce da su qadariya bayan sun kore kaddara din an kirawo su qadariya saboda suna jingina kaddara zuwa gare su suna cewa la qadara wal amru din to babu wata kaddara babu wani abin da yake a rubuce a gurin Allah wanda shi Allah ya tsara zai faru a'a suka ce duk abin da ka ga ya wakana ya faru a duniya to sabon abu ne a gurin Allah shi ba bai san zai faru ba sai da ya faru kaga wannan kafirci ne to kadariya duk waɗanda suke korewa ubangiji kaddara ko suke korewa ubangiji kalko a tsarin ibad cewa shi ya ke halittar ayyukan bayi babu shakka waɗannan wato babu shakka waɗannan ba ba ba ba ba akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam suke ba wanda kuma zai kore wa Allah ilimi ya ce akwai abubuwan da suke koyuwa ga Allah ba zai san da su sai sun faru babu shakka wannan kafirci su waɗanda suke da wannan bid'a ta kadar suna tuhuma ahlus sunna da cewa suna jingina wa Allah zalunci abinda suke cewa idan Allah ya in muka ce Allah ya rubuta abu ya san da faruwarsa kuma ya rubuta shi kuma shi ya so ya faru sannan kuma shi ya halittar wa ɗan adam abin to in ɗan adam ya yi abin bai kamata a ce ubangiji ya masa azaba ba in ya yi masa azaba kuma ya zalunci shi abinda suke faɗa ke shi ya sa lokacin da ina tsammanin abu tsayi a abu tsayi bilbatin dani ɗaya daga cikin malaman sunna wata rana yana zaune a fadar wani masaraki sai wani babu ta zube ya shigo sai yake cewa da shi bayan ya yi sallama sai yake cewa ƙarfi ya tabbata ga wanda ya karkata daga zalunci subhanan da bisa na jaha an zul yana so ya yi kamar shagudu da wancan malami da ahalin sunna da cewa ko kuna jingina wa Allah zalunci ko muna tsarkake shi daga zalunci shi yasa sai yake subhana man tanazzaha an zulmi to shi kuma wannan malami ahalin sunna da ya ji abin da ya faɗa sai ya ce da shi shi kuma subhana an yaka a fi mulkin lahi ma la yasha ƙarfi ya tabbata ga ubangiji a ce wani abu ya faru cikin mulkin sa wanda baya so abu Allah bai so shi ba amma abu ƙarfin sa sai abin ya faru sai Allah ya ƙarfin ka daga wannan saboda ku da kuke kore kaddara abin da kuke cewa abubuwa suna faruwa a cikin mulkin ubangiji ko da ubangiji ya ga dama ko bai ga dama za su faru kaga wannan akwai jingina ubangiji na ƙasa akwai jingina masa tawaya amma mu ahlus sunna muna tabbatarwa da Allah cewa babu abin da yake faruwa cikin mulkin sa sai abin da ya ga dama sannan kuma wannan ba shi yake koye wa dan adam mashi'a ba Allah ya tabbatar da mashi'arsa shi kansa sannan ya tabbatar da dan adam mashi'a ya kuma nuna cewa mashi'ar dan adam ba za ta faru ba sai ta Allah ta faru ta dan adam tana zuwa ne bayan mashi'ar ubangiji liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhara وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم كذا أنا أبين يدين لا وتقبل المشيئة إذا وين بيته أتكين كي يطيع كان تفلت بجدك سيكون يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ba za ku so wani abu ba sai bayan ubangiji ya so wato mashi'a nan da aka baku tana wakala ne bayan mashi'a ta ubangiji saboda haka dan adam yana da mashi'a amma mashi'a ta tana taqa'u ba'da mashi'atillah Allah subhanahu wa ta'ala la yaqa'u fi mulkihi illa ma sha'a sai abin da ya ga dama haka bid'a ta kadar korewa ubangiji kaddara ce wanda kuma ya tabbata a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa kaddara cewa kaddara ɗaya imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida kamar da zai a cikin hadisin jibril hadisin sayyidina umar wanda yake shi sai muslim shi yasa Abdullahi dan Umar da aka gaya masa cewa Zaidan ad-Dimashqi ya bayyana yana kuma korewa Allah kaddara yace to in ka gan shi ka ce da shi da mabiyansa Abdullahi dan Umar bari'un minhu wa hum bura'un ba su ba Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ba shi ba su saboda ya ji babansa ya rawaito a hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo hadisin jibril wanda a cikin sa akwai tabbatar da kaddara ta ubangiji Allah yake cewa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar babu wani abu face mun halice shi da kaddara wal murji'a ko kuma aqida ta murji'a aqida ta murji'a aqida da suke jinkirta ayyuka ba sa son ga cikin abin da ake kira imani ko a wurin su al-imanu qawlun ne amma ba amal ba i'tiqadi ne kauli ne amma ba da amal ayyuka ba sa shiga ba sa shiga musamman iman akwai murji'atul fuqaha akwai kuma murji'a wanda ake kira gulatul murji'a akwai murji'atul fuqaha cikin fuqaha wa an samu wanda ake jingina su zuwa ga aqidar irja ko bid'atul irja kamar malamu Abu Hanifa Ahmad ibn Abi Sulaiman ana jingina su zuwa ga bid'atul القول بالقدر أما القول بالإرجاع ko abin da suke cewa murji'atul fuqaha abin da suke faɗa suna cewa ayyuka na kwarai kamar sallah azumi da kahaji da sauran ayyukan kirki ba a lissafa su daga cikin imani ba sharadi bane da imani amma kuma suna da tasiri wajen mutum ya zama mummuni na kwarai ko ko mummuni amma imanin mutum yana zama daren daɗan ba tare da ya girgiza ba don mutum ya yi aikin laifi ya yi aikin sabu wannan shi ne aƙidar murji'atul fuqaha gulatul murji'a su kuma abin da suke cewa ayyuka na ƙwarai ba su da tasiri ta gaba ko ta baya ta kowane irin ta kowace irin fuska ba su da tasiri cikin imanin mutum saboda ka imaninka ba zai cutu ba dan mutum ya kasance mai saba wa Allah ya kasance barawo mazinaci azzalimi imanin sa ba zai girgiza ba suna cewa la yadurru al-iman la yadurru la yadurru al-iman ma'siya la yadurru al-iman ma'a ma'siya kama la yadurru لا لا يضر الايمان مع المعصيه كما لا تنفع الطاعه مع الكفر. ايمان المسلم laifi ko zunubi ba zai cutar da shi ba kamar yadda da'an mutum ba za ta ainihin amfane shi ba tare da kafirci to haka nan idan yana da imani saban Allah ba zai cuci shi ba kamar yadda mutumin da yake kafiri da'ar ta da zai yi yayi aikin alkhairi kafircin nan zai hana aikin alkhairi ya amfane shi to haka nan yana da imani ayyukan sa na sako ba za su cuci shi ba don haka ɗayan yana iya ma ya ce da kai imanin ku daidai yake da imanin mala'iku wani yake da imanin jibril ko wani yake da imanin annabawa to kaga wannan guduri ne fil ibda wato zurfafawa ne da wuce gona da iri cikin wannan aqida to duk irin waɗannan aqidu ba a same su a cikin sahabbai ba babu sahabin da yake khariji ko rafidi ko qadari ko murji'i falam yu'raf fihi ahad min hadhihi al-firaq ba a san daya daga cikin sahabbai ba wanda yake yana bin ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi wala kana fihi man qala innahu atahu al-qadr haka nan babu wani sahabi da ya taba cewa khadir halilu ya zo gurin ta kamar yadda ake samu cikin sufaye to babu wani sahabi da ya taba yin wannan ƙaryar ya ce shi ya ga khadir fa inna khadira musa mata inda ce ya ce khadir din da Allah ya ya ya ya hada shi da annabi musa kamar yadda muka yi bayanin ta a karatun mu na mai at-tajrid al-karim wannan khadir din ya mutu sai dai ko wani khadir da za a haifa muna nan da su da yawa sunan su khadir ko kace khadir ko khadir ko hallin suna nan da yawa waɗannan suna nan amma dai khadir wancan da aka sani wanda ya rayu tare da annabi Musa mata kama bayyana hada fi gairi hadal mawdu'i kamar yadda aka yi wannan bayani a wasu gurare daban inji Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yana da fatawa da yayi akan wannan mas'ala din akwai wata fatawa da take nuna yana da rai amma wannan ba ta tabbata cewa Ibn Taymiyyah ne yayi ta ba duk da an kunta ta cikin littafin sanin bu'in fatawa amma shi kansa wanda ya sa ta a ciki ya yi taliki a ƙasa yake haka dai na samu wannan amma akwai shakka akwai kuma fatawar ta ke ɗaura ya yi cewa ya mutu kamar yadda kuke gani a wannan littafin na shi ta irin dalila yake cewa fa inna khabira musa nasa hanyar inda Allah ya haɗa shi da annabi Musa wannan ya mutu kamar yadda aka yi bayani a wasu gurare kamar yadda mu ma mun yi bayani a karatun mu na at-tajrid al-sari mun yi darasi guda uku ko akan wannan matsala din wal guda hudu ma ko to mun yi darasi guda hudu akan hadisin Khadir wal Khadir alladhi ya'ti kathiran min an-nas amma wannan Khadir din wanda yake zuwa wa mutane da dama wanda yake ya gani a kan dutse wanda yake a daji wanda yake a karkashin bishiya wanda yake a yi wajen shi wannan da mutane suke da awar ganin shi inda ma huwa jinnuni wanda dai aljani ne kan tasawwara da suratul insiyyin ya shiga ya fito da kama irin ta mutum au insiyyin kazzab ko wani makaryacin mutum ne kawai sai ya ci karo da kai ya ci da kai sai ya ce da kai aikin halliru ne irin wannan take faruwa sai wani ya zai kushi ya ga kadin dan jiya sun haɗu yana yawo a tsakiyar daji ya ga wani tsoho da gemu fari tat da kaya farare kuma ya ce da shi kadin ne ibnu tabiya ya ce ba zan karyata ka ba amma aljani ka gani ko ka ga wani makaryaci shehi ne amma ba kadin ka gani ba wala yajuzu an yakuna malikan ba zai yi ya zama malakan ya zama mala'ika ba ba zai yi ya zama mala'ika ba to ba zai hada ya zama mala'ika ya gani mala'ikan yake da shi kadin shi kadin ne yake ma qaulihi ana ana al-qadr mutum ya tare shi a hanya ya ce da shi qadr kuma ya zama shi ne malaika ne ba zai yiwu ba fa innal malak la yakzibu malaika baya ƙarya ya san ba shi ne kadar kuma ya ce shi ne kadar a ba zai yiwu ba wa inna ma yakzibu al-jinni wal insi aljani dai da dan adam sukan yi ƙarya amma malaiku ba sa yi ibn taymiya yake baka labarin abin da shi da kansa ya gani da idanta ko ya ni da ya ni da kullanta wa ana a'arifu ممن اتاه القبر وكان جنيا ما يقول ذكره في هذا الموضع مي دنا na san wanda ya tada a warkewa ya ga kabir amma abin da ya gani aljani ne yake irin wannan bayanai zan ta baka su kuma magana za ka yi tsawo in nake sai na baka wannan iskoshi da hikayoyi to mutane da yawa sun san zuwa sama su ce ya ce mun ga kabir yace a ba kabir ko gani ba wani matsarecin aljani ko ka gani ko kuma a'a wani ne ya labe a daji yana batar da jama'a yana cewa shi kabir ne sai ya bayyana su dan shi ya ce su shi kabir ne shi amma ba kabir ko gani ba kabir wancan da ya rayu tare da annabi Musa مات وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس يروج من راج يروج راج يروج دانا دا روج لا أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس صحابي ويريني ما تيلي بيني suna da ilimin da irin wannan wato hanya ta kasarwa ba za ta kakkace musu ba ba za ta shige musu duhu ba ba za ta ja hankalinsu ba sabai suna da wannan ilimi daman gidajenci ke jawo haka da jahilci mutumin da yake da gidaje jahili shine zai game da wani kato a daji yake masa halliru da shi kuma yadda amma sabai suna da ilimin da suke iya gane matsayaci da mai gaskiya suna da wayewar kan da wani ba zai mutu irin wannan ba su yarda da shi shi a'lama wa kana sahabatu a'lama min an yarida alaihim hadha at-talbis suna da ilimin da irin wannan tanzifi wato lulluɓe ƙarya da gaskiya lulluɓe ƙarya da gaskiya wannan ba zai shige musu duhu ba وكذلك لم يكن فيه من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم ثم أتكلم صحابي باب ونسهابي دو الجنين فكتب أوكا شيء daga garinta suka kai shi garin makka wa zahabat bihi ila arafat kuma suka tafi da shi arfa li ya kifa biha dan ya je ya tsawar arfa ba a samu wani sahabi da ya fito ce shi jiya daga garin yaman ko daga masar ko daga sham ko ma daga madina aljanni ya zo ya wacce ya dauke shi ya kai shi arfa ba ko ya kai shi makka ya yi dawati ya dawo babu sahabin da ya taɓa faɗa haka karanta kakaf cikin littafin al-isaba ko tamyiz sahaba na ibn hajar ko al-usd al-ghab usd al-ghaba na ibn al-asir kowane irin ma littafi na da yin bayanin sahabbai da za ka samu wani sahabi da yake da'awar cewa aljannu suna ɗaukar kai shi maka ba irin wannan ta faru bayan bid'a ta yi kamari a cikin jama'a bayan bid'a ta kullo kai ta yi ƙarfi har ma suna iya fitowa su yi ƙarya irin wannan ba tare da an samu da masu masu musu inkari ba ko kuma ba ko kuma su samu waɗanda suke da ka ta su yi imani da su a cikin sahabbai ba a samu wannan ba babu wannan ibnu taymiya kalubale yake yi da irin waɗannan kalmomi wanda yake da shi ƙarya yake sai kawo shi da ya ce babu kuma mun yarda babu din وكذلك لم يكن فيه من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات kawai mutum sai ce shi ai jiya da shi aka yi tsaye arfa kawai shi ya biyu yana gida fa kuna tare da shi ana gobe za a arfa ba da daddare kuna tare da shi amma kashi gari in zama ka same shi da yamma sai ce ai hawan arfa yake daga hawan arfa yake kaga wanda ya tabbata ba jahilin wali ne in ba wali ne jahili ne domin ai ba a hawan arfa sai an yi ihrami ko amma kawai ka kai ka kai tare ni kafi ka zanka arfa wannan kawai in ba aljannan sun kai kirawo bude ido kawai sun kai ka ibn taymiya yake ke cewa abin da yake cewa kita irin wannan ana samun waɗanda sun riga wajen ta'amuli da aljanu dan da ma irin waɗannan da suke da awarwar littaka din ko makaryata yawancin zaka samu matsafa ne suna hulɗa da aljanu aljanu kuma suka kai ɗauki ɗaukar mutum su yawo akan iya samun wannan ɗauki mutum su yawo su kai inda ba a zato da ya ya mutu wani turare sun zo sai rufe idan sai rufe idan kawai sai ganci a wani gari ana samun wannan to da wanda ka ga wannan to zai ta aljani ne ba ya ka ga aljani haka kawai ya zo ya maka wannan hidima sai kana bauta masa ko wanda ka ga haka hatta irin waɗanda za su ce ai suna ruwa kuma magungunan da suke baka aljanu suke ba su in ka ji mutum yana faɗar haka to ka tabbata in dai bai zama makaryaci ba kawai cika baki yake in har da gaske yake suna ba shi maganin to ya kama bautarsu ne ya koma bautarsu ne ka san cewa da dujjar kike ta amuli ba dan ruwa ba in da ya ce a cikin sahabbai babu wannan don babu wani sahabi da yake bauta a aljani babu shi kama fa'alat ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم كما يند الجنون suka yi suka yi haka da wasu jahilai da yawa da wasu wadanda suke ibada amma bisa jahilci suka koma daji suna ta ibada karshe suke suna bauta jini da sani ba wala kana fi man tasriqul jinnu amwalan nas wa ta'amahum wa ta'tihi bihi cikin sahabbai babu wani wanda aljanu ke zuwa su kato masa dukiyoyin jama'a su kato masa abincin jama'a su kawo masa babu sahabi irin wannan duk wanda ya ce yana da karama da zai jira hannunsa aljihun sa babu kuma kowa a cikin fitowa da kuɗi to ka tabbata aljihun ne ke tafi kuɗin jama'a suna kawo masa ko ya ce ya daga hannu sama kawai an mai masa gurasa ya rarraba almajiransa ya ba wa muridansa to a gurasa ta kai gurasa ta kai su jawaba wasu ba karama ba ce aljanu ne suka je gidan gurana suka kwato masa ko gidan birni suka kwato masa haka nan wanda zai zo yin kirkin da yake kada za wa kuɗi to aljanu ne suke kawo masa in ba da ido ya maka ba in har ka rike kuɗin kayi mu'amala da su kuma ba su zama ƙarya ba bogi ba ba su zama dandan ba to ka tabbata kuɗi ne daga bankuna aljanu suka kwato da duk wanda ya karɓi wannan ya ci kuɗin harar ya ci kuɗin kata bayan kuma bai far aljanu da yayi zai je game da Allah da waɗannan manyan manyan laifuka ga shirka ga kuma manyan manyan sabo da yana da saba ubangiji ba kuma haƙƙin jama'a a wuyansa ke a cikin sahabbai babu irin wannan ba wani sahabi da ya taɓa cewa ku rufe idan ku kudu da za ku abinci ko ku sa hannun ku aljihu za ku kuɗi amma ka je ka duba littafin jami'u karamatul auliya na ibn bahari ko kuma tabaqatul auliya tabaqatul kubra ta abu hadu sha'rani kai ta ganin irin waɗannan da sunan karama cewa da karamarsa zai je guri ana wahalar abinci amma ya ce a rufe ido kuma abu da ya samu abinci a yau da sunan karama ake faɗarsa alhalin ba karama ba ce nadama ce ranar gobe kiyama faya zunnu sai ya zaci anna hada min babil karama wannan kuɗin sata din ko abincin sata din karama ce kama kan gobe da karama ala zalika fi mawadi'a kamar da an yi bayanin irin wannan a gurare daban-daban wata rana insha Allah in karatu karatu zamu zo kan littafin al-Qur'an bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan da ke tafiya zamu ji irin wannan da yawa amma ba yanzu ba wa amma tabi'una malai yake amma kuma tabi'ai ya gama da dabaka sahabbai فلم يعرف تعمد الكبير في التابعين من اهل مكه والمدينه والشام والبصره. يجي اكيد تابعي بعد وان وان يجي الكريم لك a cikin tabi'ai. na mutanen makka ko mutanen madina ko mutanen sham ko mutanen basra tabi'ai manya da suke cikin waɗannan garuruwa ba za ka same suna yin ƙarya ba musamman makka da madina a tabi'ai babu makaryata a makka da madina kamar yadda yawa daga cikin malamai suka faɗi wannan duk lafi shi'a sabanin waɗanda suke shi'a ne shi'a da suke garuruwan waɗannan za ka same su makaryata ne musamman a basra za ka samu akwai shi'a za ka same su maƙaryata ne ko kuma a kufa za ka samu da shi'a waɗanda suke maƙaryata ne fa innal kadhiba ma'rufun fihi to ƙarya sanannen abu ne a gurin shi yasa imamu imamu shafi yake cewa ku karɓi hadisi daga ɗan bid'a ba za ku karɓi na shi'a duk wani ɗan bid'a da baya kiran mutane zuwa ga bid'a ta wanda yake tsammanin abin da yake addini ne saboda jahilci amma ba ya kira mutane zuwa ga wannan jahilcin nashi ki fa iya karɓar riwayarsa amma ka ku kuskura ku karɓo riwaya daga yan shi'a domin su suna halatta yin ƙarya su a gurin su alkazibu shi'aru wani wata alama ce a gurin su babba yin ƙarya su a gurin su ƙarya ba addini ne tunda a taƙiya ɗin da suke surutawa suke cewa kusan in ka kasa addinin kashi ɗari tasa'in da tara sun tafiya kan kenan tasa'in da tara cikin cikin addinin su ƙarya ne ko a wurin tuwon dan falala ne da shi in ga yadda ruwa littattafan su kamar usulul kafi za ga babubuka da aka yi musamman akan taqiya taqiya din na ƙarya a nuna maka abin da ba shi kenan ba a gaya maka abin da ba haka yake ba a ƙi karantar da kai farkon karo aqidar yanzu ka ga mu'alif sunna ba ma jin karkar ba ma shayi a ko ina ne makaranta akidan shi yasa ba ake rigima da mu ai saboda ba ma koyi abu tsara da muke fitowa mu faɗa mu ɗauko littafin mu karanta akwai wani ahli sunna da yi tsoron karanta kitabun tauhid ko fatul majid ko irin da tafsirin ibn taymiya babu shi mu rigima ba ake yi da mu don mun karanta amma kaga aqida mutum ya ce ya da aqida amma zai iya faɗa yana ta ɗoye ɗoye ana ta yar burin burin da shi a ce an gane ke ce shi ba haka yake ba shi ba haka ba haka ake da shi a ciki ba ta faduwa mu ne muke tsage abin da muke muke tsage abin muke fadarta muke baje shi kowa ya ji amma shi yasa ake rikici da mu kuma da za mu yi tuni mutum da koyo koyo ba ba faɗar tamu da shi kenan sai ka ji kowa ya ci gaba da harkarsa ba ma ya zai addinin yanzu ka yi addini amma ba za ka faɗi shi ba haka zai yi ba zai yi ba wanda aiki da addinin zuwa gurin ka faɗi gaskiya ka man sha'a fa yi umin man sha'a ba a gurin ba tilas wanda ya gada ma ya yarda wanda ya gada ma kuma ya watsa ba mu ce kowa sai ya yarda tilas ba amma ko ba za a hada ba za a hada mu faɗa ba za a hada mu faɗa ba abubuwan da muke faɗa karanta su muke ba mu muke kirkirowa mu faɗa ba abubuwa ne da an riga an rubuta su shekara ɗaruruwa tun ma ba a yi ƙasar tamu ba gaba ɗaya to kuma kawai ya rufe zai saba da kafin kuma a baki da ce ba za mu faɗa ba haka za ku yi ba وقد عرف الكذب بعد بعد هؤلاء في طوائف أن تنقليا تابا كان أتكي وكل باي ولما باي تابعي لتابعي ابن تيمية وأما الغلط أما تذكره فلا يسلم منه أكثر الناس mafi yawancin mutane ba sa kubuta daga kuskure in ba da ya ce fala yaslamu minhu kullun nas da shi zai kuma daidai babu wannan da ba kuskure ibn ibn ma'in yana cewa man qala la ukhti fa huwa kazzab wanda duk zai ce maka baya kuskure ko magareci magareci ne tun daga nan ya fara kuskura yace la kuskure ko tun daga nan ma ya fara babu wanda baya kubuta babu wanda yake kubuta daga kuskure wannan duk girman malami yana kuskure maliku shafi abu hanifa ahmad duk suna kuskure babu wanda baya kuskure bal fi sahabati man qad yaghliqu ahyana cikin sahabbai ma ana samun wanda yana kuskure lokacin annabi ya zauna a majalisi sai matarki annabi yace Abu Bakar wa zai fassara da yana Bakar ce zan fassara mafarkin ya fassara mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace afafta ba'dan wa akhta'ta ba'da ka dace a wani gurin kai kuskure a gurin idan afdalu khalqillah ba'da nabiyina wal mursalin an ce da fi akhta shine sai da Abu Bakar waye kuma da kuskure ba jina sai da Abu Bakar amma yace ka dace a wani bangaren fassara da kai a wani bangaren kuma ka kuskure shi ka gana kuskure ba wanda ya karfin kuskure wa sai man ba da hunda waɗanda suka zo bayan sahabbai ana samun kuskure wani hada saboda haka ne kana fi ma kullita cikin littattafan da aka wallafa ake samun ahadisu yu'lamu anna hadala ake samun hadisai waɗanda an riga an san cewa hadisan nan kuskure malamai suna gane cewa hadisan kuskure ne wa in kana jumhur mutumin sahihai mimma yu'lamu annahu haqq duk da cewa dai mafi daukar daukakin matani matani na sahihai ne hadisan da suke cikin sahihai ne bukhari da muslim abu ne da aka riga aka san cewa gaskiya ne kun ga magana da yi jumhurin mutuni mafiya yawa tasa'in da takwas ko da bakwai cikin ɗari na hadisan da suke sahihai ne an riga an yi ittifaqi akan cewa gaskiya ne ba kuskure amma aka yi a samu kuskure din a cikin bukari aka yi a samu kuskure a cikin muslim saboda aiki ne na ɗan adam dukkan wani littafi bayan littafin Allah akan iya a samu kuskure a ciki littafin Allah shi kadai ne la ya cikin batil min bayni yadayhi wala sifa ce ta alqur'ani shi kadai kan ban da shi kowane irin littafi ne komai matsayin mai littafin akan iya a samu kuskure a ciki sai dai kuskure nan ya kasawa wani ya fi wani wani dan kuskure kadan ne yana lubewa ya ɓace ya dulmiye cikin tekun gaskiya din da daidai din wani kuma kuskuren shi za ka gaba gaba gaba inda kawai ya kuskure ne akwai littafin da ba za ka karanta tafi ɗaya ba sai za ka taɓar gaza ba suna nan ba wani littafi tun daga sunan littafin har ta ƙare kawai abin da za ka samu daidai inda zai faɗi kalmar Allah ko kalmar shahada shi ne amma duk sauran abubuwan taɓar gaza yake suna nan saboda kuskuren wani ɗan kaɗan ne ɗan mutum ne wani kuma kusan kuskuren shi ne asali ba shi ne tushe ba shi ne asali da bukari da muslim aka iya samu hadisai waɗanda malamai suka yi tambayi cewa an samu kuskure alal misali a cikin bukari akwai hadisin abdullahi dan abbas da yake cewa tazawwaja nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa huwa muhrim annabi ya auri matar ta madina yana cikin ihram a yau sai ya tabbata hadisin usman ibn affan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yumkinu al-muhrim wa la yumkinu mai wanda yake cikin ihram ba zai ba zai ba zai yi aure ba zai daura auren wani ba ba zai yi naki ba a daura masa ba kuma zai daura wani ba wanda hadisi ya tabbata hadisi Usman ibn Affan radiyallahu anhu yana cikin sahih amma da ta hadisi ya tabbata zo daga Abdullah dan Abbas a cikin Bukhari yana cewa annabi ya aure Maimuna alhali yana cikin ihramanta sai kuma ya tabbata daga ita Maimuna din tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ni wa huwa halal wato baya cikin ihram an daura mana aure ba yana cikin ihram to shi ne anan manyan malamai irin su sa'id ibn musayyib sayyid tabi'ina yake cewa fa ibnu abbas magana da ibnu abbas ya kawo ta cewa annabi ya aure nuna yana cikin ihram ibnu abbas ya kuskure an an gani ko waye ya tambaye akan kuskuren sa'id ibn musayyib ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai ibnu abbas ya yi kuskure an a lokacin da aka aure Maimuna ibn Abbas bai da shekaru da yawa yaro ne an gane ku saboda haka zai iya ruwa ya bada labarin da bai gama tantance shi ba yana tsammanin haka ya faru amma ba haka ya faru ba abu rafi shi ne yake kamar tafiri kamar shi ne jakada tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da maimuna kafin a daura aure shi ake aikawa shi ba kuma ya ruwaito hadisi cewa annabi ya aure maimuna ba cikin irani ba shi da ake aikawa ta nufi zai sanin me yake faruwa ita da abin ya faru a kan ta za ta sanin me yake faruwa to daga nan malamai suka gane cewa a cikin Abdullahi dan Abbas kuskure ya kala Bukhari da ya rawaito hadisin bai yi kuskure ba abin da ya jingina wa Abdullahi dan Abbas ya faɗa an gane ku shi ya faɗa abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa daga ba malamai sun ce Abdullahi dan Abbas abin da ya faɗa shi kuma kuskure ya faɗa an gane ku ba su ce kuskure ya faɗa ba kawai dan ya saba hankalin sai da suka kawo dalilai daga dai ta habbai din wanda suke nuna cewa anan sun yi bayanin kuskuren Abdullahi da Abbas to haka haka malamai suka yi wajen iya gane wuraren da aka kuskure amma kawai wani ya shaƙi iska kawai ya bushi iska ya zuwa yana hadisi na sayin bukari ya ce shi bai yarda da shi ba har kawai me ya hujjar ka ya ce kawai shi dai yana ganin abin da zai yi ba a to kaga in aka ɗauki wannan salam da hadisi in ka ga dama sai ka rushe kowa hadisi bai maka ba sai ka ce kai baka yarda da shi ba ƙarya ne aka yi wa annabi in aka yi magana ka ce a cikin hadisi a cikin sahih bukhari ba akwai hadisin da ba gaskiya ba ba haka malamai suke ba ma ta da ya sa da sura bil ibadi ba da ake koyo ya kuma ba ko menene malamai sun gama bayanin ka in ma akwai inda kuskure yake malamai sun yi bayanin sa shekaru ɗari ɗari zuwa suka wuce bai yi wa kai abin da yake kuskure ya ya keto tsawon shekaru har ya zo yanzu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da ashirin da takwas a ce waɗancan jima-jiman malaman duk da hadisan kariya hatta wanda aka yi abin nan hatta wanda aka soka da su sai sa za ga yake a cikin ajiyar da daga wanda ka zo alaihi ma yasira wa kan tara na wa ma nasira dan kadan aka yi wa intikadi cikin hadisin hadisan sahihai amma wa kan tara na wa ma nasira za ka ga malamai da dama wanda suka zabura wajen su kawo kariya su kawo dai an gane ku فالحافظ أبو العلاء وانت المالمي الحافظ أبو العلاء يعلم انها غلط غلط يا سن waɗannan ɗan kaɗan kuskure ne wal imamu ahmad nafsuhu waɗannan hadisai kaɗan wanda suke cikin musnad da imamu ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya faɗa ba abul ala ya san kuskure ne wal imamu ahmad nafsuhu qad bayyana dalika shi kansa imamu ahmad yayi bayanin haka ya bayyana annahu rawaha li tu'ra ya yi bayanin cewa ya ruwaito waɗannan hadisan ne don a san su an gane ko malamai suka ruwaito hadisan da ba su inganta ba don su yi bayanin rashin ingancin su musamman in sun koro hadisan da salsalar mazajen su sun kawo hadisi tun daga kan malamin shi ne littafin har zuwa kan abin sallar sallama an ga mazajen ga sunan to a je a bincika a ga lafiyayyu ne ko ba lafiyayyu ba ne kaga sun kawo ne lil ma'rifa sun koro hadisan ne lil ma'rifa in za ka duba cikin littafin sunan abi dawud misali ko sunan tirmidhi ko sunan nasa'i ko ibn majah sai su yi babi sai su kawo hadisi sai su yi wani babi sai su kawo wani hadisi da ya saba na farko sun yi babi na farko sun ka hadisi sahihi sun yi babi na biyu sun ka hadisi da ya saba na farko wanda ba sahihi ba sai da ke tun da ba sahihi menene na kawo wanda ba sahihi ba sai a bada an sa a sun kawo shi ne lil ma'rifa kuma saboda malaman cikin waɗanda ba su san cewa hadisin nan na biyu ba sahihi bane sun yi hujja da shi a mazhabar sai waɗannan malaman hadisi suka ce to kauli na farko da yake kaza ga dalilin sa ga hadisin da ya dogara da shi ga kuma matsayin hadisin sahihi kauli na biyu kuma ga dalilin sa ga abin da ya dogara da shi ga matsayin hadisin da yake ne kai samu ilimi ko baka samu ba to wanda shi ne hikimar da yasa za a ga a cikin ya ka hadisi sahihi ya ka kuma wani ya ce bai za a ga ka dangaro har zuwa karan da tafai na akam kamar irin sun rubin maram ni adillati da akam sai ka ga hadisi sahihi ce kuma wanda ba sahihi ba ya kawo da ce sahihi ne ko kuma ya kawo da ce bai ne kai a zaka tunanin sai ka ce a dan da zai baka min lokaci ya san bai ne ya bar ni da sahihi kai ba shine ga bauta Allah da shi ba a ai wani na iya rudar ka da wanda ba sahihi ba ka kasa ganewa kai ta ainihin ka tidi ne ka rasa inda za ka sa kanka kana ta buga wa malamai waya malam ni dai ya kan hadisi ya ce kaza ya ce kaza amma in ka bi ta kanka kai kanka ana kawo shi ka ce ai na san shi ba hadisin da wani ya rawaito ba ai an yi bayani malam wani ya ce sai sai ne malam wani ya ce kaga nan ba ka shiga da dani ba an gane ko kusan malamai ba sun fi sha'awar su san da izin ba sama da san sai domin babu mabtada an fi ba da karfi a kansa sama da babu jalbin manfa'a دفع المبتدا مقدم على جلب المصلحه على جلب جلب المنفعه an gane ku ka kore wa kanka barna ya fi amfani an fi gabatar da shi sama ka jawo kanka amfani an gane ku da ka samu kuɗi da ka samu lafiya wanne yake za ka samu lafiya kada ka kai kokarin kauce wa cuta ya fi a san a sa maka cuta a baka kuɗi sai da amfani to haka haka malamai suke yi arafu sharra la yashra la yakli tawakkili wa man la ya'rifu sharra min al-khair yaqawfi na san sharri ba da kuma sharri ba da guje mata wanda bai san alkhairi ba bai san sharri ba sai fara cikin sharri da sani ba to dai sai yana cewa kana Allah ya tsare da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an alkhair wa ana as'aluhu an sharri wa khafata an yudrika ina mutane da yawan tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da alkhairi kowa ya zo tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni sharri ne sai sani me zai faru na sharri zai kaci kaza me zai faru bayan kaza me zai faru ba dan kawai ba dan idan ya faru ina nan in san yadda zan kubuce masa in san yadda zan kauce masa an gane ko sai ta isa mahdi yake cewa in san hadisi wato in san hadisi ɗaya mara kyau لأن أعرف حديثا واحدا ضعيفا أحب إلي من أن أعرف عشرة أحاديث صحيحة in san hadisi ɗaya mara kyau mai rauni shi ya fi soyuwa gare ni sama da in san hadisai goma masu inganci shi yasa idan ɗalibi ya tambaye ka ina da kuɗi zan iya sayan ɗaya daga cikin silsila ɗin nan guda biyu tana shirin jinin ɗanɗani silsilatul ahadithu da'ifa wal mawdu'a ko kuma silsilatul ahadithu sahiha wa atharuha wa shay'un min fiqhiha wa qawaidiha to wanne zan saya daga ciki wanne zan fara saya kuɗi na bai wuce in sai ɗaya daga cikin biyun nan ba to sai a ce da shi ya fara sayan da iha an gane ko a nan ne zai gani irin tabargalar da ake a garin su ya kokarin kauce mata an gane ko بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب إمام أحمد يا كاو حديثا دا أكا سن cewa kuskure ne dan asan wani yayi kuskure a wannan hadisi banda hadisan da mai su suka yi ƙarya ƙarara suna sani wani hada a dalilin haka ne نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة عن أحاديث جماعة يروى عنهم يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي saboda haka ne Imam Ahmad ya tace littafin sa musnad ya tace littafin sa musnad daga hadisai na wasu jama'a na wasu mutane waɗanda ahlus sunan ma'abota da tattafan sunan suke ruwaito hadisai ya ba ya tsabtace nashi littafin bai ruwaito daga wannan mutane ba kamar abu dawud da turbibi kamar irin waɗanda mutanen da abu dawud da turbibi suka ruwaito hadisan ya ba ya ta kawo hadisan mutanen sai yake nufi nufhati kafirin da abdullah a gyara ba mashiyaka ba nufha مثل نفخة كثير ابن عبد الله فما لا تمشي كان wato duk duk tare da kuke ana koya da arab nufka ne ba na shekha ba misli nufkati kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf al-muzani al-adib al-jaddi kamar nufka abin da ake ce nufka shine wani rubutaccen littafi na hadisi wanda mutum zai yi shi da wani isnadi sai ya rubuta shi wannan hadisai da suka zo da isnadi daya ya rubuta su ya tara su kamar muna da nukkan abin zinad an al-arif an abi hurairah abin zinad an al-arif an abi hurairah wannan isnadi ne abin zinad ya ji daga arif shi kuma ya ji daga abi hurairah wannan isnadin hadisai da yawa asalin ta nukka ce abu zinad ya ji ta daga arab shi kuma ya ji ta daga abu huraira hadisai ne daban-daban kamar hammam ibn munabbih an abu huraira wannan nuska ce ita ba hadisai ne wanda hammam ibn munabbih almajirin abu huraira ne ya zauna ya rubuta su na abu huraira sai da aka sai aka ji wannan hadisan daga hammam ba ɗaya ba biyu ba amma duk sanadin da yin hammam an abu huraira kamar ala ibn abdurrahman an abihi an jaddihi ala ibn abdurrahman an abihi an jaddihi wannan nuska ce ita ba sai ga hadisai da yawa sun zo da wannan isnadin kamar hadisin amr bin sa'id an abihi an jaddi wannan ma nuska ce kamar bahas ibn hakim an abihi an jaddi wannan ma nuska ce suna nan da yawa nusak ne kamar suhaib ibn amr suhaib ibn abi salih an abihi abu sa'id abi salih an jaddi an abihi an abi hurairah shi ma ita ma wannan nuska ce suna nan da yawa ana kiran su an-nusakh al-hadithiyya to akwai nusakh din da suke kyakkyawawa ne akwai kuma nusakh din da suke ba su da kyau kamar nusakha ta kafir ibn abdullah ibn amr ibn auf al-muzani an abihi daga babansa abdullah ibn amr daga kakansa amr ibn auf al-muzani daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda isnadin isnadi ne ba shi da kyau za ka samu akwai wannan isnadi a cikin sanad abi dawud za ka samu akwai wannan isnadi a cikin tirmidhi za ka same shi a cikin ibn majah amma ba za ka same shi a cikin musnad da imamu ahmad ba an gane ko kaga kenan sharadin da imamu ahmad ya sawa kansa yana da ƙarfi kwarai da gaske ya fi sharadin da abu dawud ko turmiji suka dora wa kansa an fahimta ko za mu ga abdullahi ibn ahmad yana cewa daraba abi ala hadith abdullahi ibn safir wa lam yuhaddithna anhu wa lam yuhaddithna anhu abdullahi ibn ahmad yana cewa babana ya soke hadisan كثير من عبد الله بن عمرو وعبد الله عبد الله بن عمرو kafir ibn abdullahi ibn amr a cikin musnad bai ba mu wannan hadisan ba abu khaisama yana cewa qala li imam ahmad aw qala li ahmad ibn hanbal la tuhaddith anhu shay'an abu khaisama yana cewa imam ahmad ya ga min cewa kada ka ba ka dauki hadisi ko daya daga kafir ibn abdullah ibn amr haka nan abu ubayd al-ajuri abu ubayd al-ajuri al-majri ne na abu dawud al-tijani da sunan shi kansa abu dawud magana da yayi akan kafir ibn abdullah magana ce mai tsauri amma duk da haka kuma ya fitar da hadisin sa a cikin sunan dinsa abu ubayd al-ajuri a cikin su'alat din sai yana cewa an tambayi imam ahmad an tambayi abu dawud game da kafir ibn abdullah su'ila abu dawud an kafir ibn abdullah ibn amr ibn auf al-muzani sai abu dawud ya ce kana ahad al-kazzabi wannan ai ɗaya ne daga cikin madarata سمعت محمد بن وزير الذكري قال سمعت محمد بن وزير الذكري يلا سوى ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب وأن تير كل مقبل ومقريتا كما ركني لتشكر كلام قرية إمام النسائي لدار دكة من سنتي لشي مسلوك الحديث وأن كما وأن السوكة شيء بسنن ابن حبان أتكلم تاسع المجروحين yana cewa rawa an abi an jaddi bi hakan rawa an abihi an jaddihi نسخة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على يد التعجب. يجي سوى يرويته وتنسخة daga baban sarki daga kakansa ita wannan nuska din bai halatta a ambace ta a kawo cikin littattafai ba ko a yi riwaya daga wannan nuska illa ala wajhi ta'ajjub sai dai da za ka kawo hadisin dan kai mamaki ya aka yi aka yi wannan ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne ibn ibn tabi'a yake cewa Imam Ahmad nazzaha musnadahu ya tsaftace littafin sa musnad an ahadithi jama'atin yarwi anhum ahli sunan daga hadisan wata wasu jama'a wanda ma'abota sunan suna riwaya daga wajen ka abu dawud da tirmidhi kama abu dawud da tirmidhi misli nusqati kathir da abdullahi da amr ibn auf al-yaman kamar nusqan nan ta kathir dan abdullahi da amr dan auf al-muzani shi kuma daga babansa kathir daga babansa babansa shine abdullah ibn amr shi kuma daga kakansa amr ibn auf al-muzani wa in kana abu dawud da yarmi fi sunan ibn duk da cewa abu dawud yana rawaito irin wannan nuska din ko daga wannan nuska din a cikin littafin da sunan to amma ruwaya ce da yake yin ma'rifa da sai sauran amma ba haka ba shi da kansa an tambaye shi wa me zai ce game da kafir ibn abdullah yace zaka ahadul kazzabin فشرط احمد في مسنده اجود من شرط ابي داود في سننه شرط عند احمد يكتب في اشكال لسان مسند يا في شرط عند ابو داود يكتب شيء نعم
والمقصود أن هذه الأحاديث التي كرها في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوع التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب وأحاديث كذب موضوعة ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيح ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العلم إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث حديث لا حديث لا يعلم لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع to an shiga wata gaba kuma wanda za mu fassara wannan amma bayanin dole mun hakuri ko sati na gaba saboda wata gaba ce mai fadi wal maqsudu yace abinda da yake so ya kai gare shi maqsudu duk bayanin nan da yake yi anna hadhihi al ahadith su dai waɗannan hadisai hadisan da suke magana akan tawassuli allati turwa fi zalika wacce ake rawaito shi game da wannan tana nufin wannan abin da yake tattaunawa akan cikin wannan littafin ذلك الضمير هنا كما وضع مقصود رجال الكتاب من جنس امثالها في ذلك من جنس امثالها سنة daga cikin irin waɗancan da yake misali min al-ahadith al-jarima daga cikin hadisan da suke baki baki ido al-munkara wanda suke ababan wato hadisan da suke sanadin sanadi ne waɗanda ba ya da sanadi sanadi ne da malamai da su tantance shi ba ko kuma sanadi ne wanda yake mai wanda yake munkarin sosai mai rauni sosai bal mawdu akai ko ba ya zama na ƙarya ne kirkirarre ne amma tiyar ne nan da zuwa ubirin kabar da yana ta da jarta ya sani irin hadisai marasa kyau waɗanda malamin da yake tali yake tarin hadisai game da falaloli na mutane wal malaki ko ba daraja ta mutane da yarin darajoji na jama'a aljasta yasta yake tara aljasta shi ne wanda yake mara abu da nama mara doka wato wanda yake tara shiriri ta da shiriri wasta ne da kuma abin da yake da daraja akwai wanda suka tashi littafi za su rubuta abu mai tsafta mai daraja mai kima sannan kuma za su rubuta shirme da shiriri ta to irin su masu irin wannan cakuɗe din masu irin wannan kwaɗa su ne suke kawo irin wannan hadisai kamar yadda ne mutum zalika fi ma yusallam fi fada'il al-awqat kamar yadda ake samun kwatankwacin haka cikin abin da ake rubuta na misali a wajen falalar lokuta wa fada'irin ibada ko ake rubuta talihi game da falalar ibadoji wa fada'irin abdiya ko ake talihi game da falalar annabawa wa sahabatu ko sahabbai wa fada'irin bisa'i wa nahu zalika da falala ta gurare da kwatankwacin wannan waɗanda suke talihi akan falala talihi kuma wani abin da yake da yake cewa kenan falala ta mutane ko falala kusa ko kusa da ai ko falala ta wajibai ko falala ta wasu gurare ko falala ta wasu ibadoji to anan aka fi samun hadisai na ƙarya hadisan da ba su danta ba fa inna hadhihi al-abwab fiha ahadith fiha wa ahadith hasana wa ahadith da'ifa wa ahadith kadhib wa ahadith kadhib mawdu'a a waɗannan babubbuka babubbuka na falal lokaci ko falalar ibada ko falalar annabawa da sahabbai ko falalar gurare babu duka da suke magana akan irin wannan akan samu hadisai sun kai a ciki akan samu hadisai masu kyau akan samu hadisai masu rauni akan samu hadisan ƙarya kagaggu wanda ba su da wato akan samu kowane jinsi a ciki sai ce wala ya juzu an yi utamada fi shari'a ala al-ahadith ad-da'ifa allati laysa sahiha wala hasana bai halatta a shari'a a dogara akan hadisan da suke masu rauni waɗanda ba sahihai ba ba hadisai hasana ba ba sahihi ba ba hasan ba bai halatta a shari'a a dogara akan hadisan da yake rauni lakin Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhu min al-ulama sai dai Imam Ahmad dan Hanbali da wannan daga cikin malamai jawwazu sun halatta sun halatta an yi wa fi fada'il al-a'mali a ruwaito a ruwaito wani abu da ya shafi falalar ayyuka ma lam yu'lam annahu sabit abinda ba a da tabbacin ya tabbata idan lam yu'lam annahu kadhib idan ba a samu tabbacin ƙarya ba ko kuna gane maganar sun halatta a ruwaito wasu hadisai a falalar ayyuka abinda ba a tabbata ƙarya ba kuma ba a tabbata ya ba a tabbata ya tabbata ba ba kuma tabbata ƙarya ba an gane وذلك أن العلم إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي في علم أن العمل فعلم أجاب أن العمل فأن العلم بقى كيف يعني عمل علم بيت وإن دعا لون الجنة بعيد بقى كذلك أن العلم إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي domin shi aiki na ibada idan aka riga aka san cewa aikin nan shari'a ta zo da shi da wani dalili na shari'a an samu hadisi ko an samu aya ko hadisi sahihi da yake kira zuwa ga wannan aiki kaga aiki ya tabbata kenan shari'a ne ko yake to idan aka riga aka san wannan wani ya fi fadda yi hadisi sai kuma aka rawaito wani hadisi da yake magana kalalar aikin da daman an riga an san shi shari'a ta yarda da shi kamar misali sallar nafila a mu ɗauki sallar nafila ta walaha ta tabbata a hadisi sai kuma aka zo da wani hadisi wanda ba tabbas ya inganta kuma ba tabbas ya inganta ba yana magana akan falalar sallar walaha kaga ko da shi ko ba shi sallar walaha ta tabbata za ka iya yin sallar ta walaha amma kuma ga wani hadisi kuma ya zo yana ƙara ingiza ka da yana faɗa wata falala sai an tara da maka wasu ɗan tsuntsaye da wasu ɗan tsaki a aljanna masu daɗi kaga ko ba wanda ko ba a yi maka magana ɗan tsakin nan ba za ka yi sallar ka ko to amma jin ɗan tsakin nan kuma zai ƙara ingiza ka ka ji kana yi to shi ne yake cewa aiki idan ya tabbata da dalili na shari'a aka san cewa shari'a ne sannan kuma za ka rawaito wani hadisi da yake magana falalarsa la yu'lamu annahu kadhib ba a riga an tabbatar da cewa hadisin ƙarya bane jaza an yakuna thawabu haqqan ai ya halatta a hankalci ta yi wannan sakamakon ya zama gaskiya ne za ka je lahira ka samu wannan ɗan ɗauki masu daɗi wa lam yakun ahadun min al-a'imma innahu yajibu an yus'ala ash-shay'u wajiban aw mustahabban bi hadithin bai babu wani ɗaya daga cikin limamai na shari'a da ya fito ya faɗi cewa ya halatta a sanya wani abu wajibi ko a sanya wani abu ya zama mustahabbi kawai saboda hadisi bai abin nan ba inda ya zai a cikin wani hadisi da ita da wata samuwar limami da yake abin nan za ka iya ɗaukar shi a matsayin mustahabi ka bai ta Allah da shi ko ka ɗauke shi a matsayin wajibi ka bai ta Allah da shi ba dan babu wannan wa man kara hada wanda kuma aka samu cikin malamai ya faɗi haka ya ce ka iya bauta wa Allah da hadisi da ita ka ce abin mustahabi ne a yi da ya samu lada kawai saboda hadisi da ita ya zo da shi fa kan kala ka ba wanda ya faɗa ya saba ijma'i ya saba ijma'i na magabata ba za mu karanta kuma da wannan gaba mu tsaye mu wannan fakara ko mu bata zuwa sati na sama Allah ya kuma da lafiya ko mu kare wani rera a game da aiki da hadisi da yin jifa za ila amal ko kuma aiki da hadisi da yi shin za a yi aiki da hadisi ne ko ba ba za ka je kun bi bi bi ya ba komai ya halatta wani da hadisi ko da yana da rauni a iya aiki da shi a iya tabbatar da wani abu na shari'a za mu zuke malamai suka ce a da yanzu game da wannan da mazhabobin malamai game da wannan ra'ayyuka guda uku da ake da su akan wannan matsala din sannan sai mu san wannan ra'ayi ne wanda yake magabata suna a kansa wanda suka tafi a kansa kuma suke da ƙarfin hujja wanda zai yi wa mutum ɗauke da ya tsaya yayi da su yayin karatu ta ne sai wallafa waɗannan hujjoji insha Allah wannan na bukatar sun faɗa magana amma za mu yi da ta zuwa karatu na gaba insha Allah yace wa haka za kama annahu la yajuzu an yuharrama shay'in illa bi dalilin shari haka nan kamar yadda bai halatta a haramta wani abu ba sai da wani dalili na shari'a a ce kaza haramun ne dai wa ka ce kaza haramun ne sai kana dalili na shari'a da ya haramta abu lakin idza urida tahrimuhu amma idan aka riga aka san cewa abu kaza haramun ne akwai aya ko hadisi a cikin bukhari wanda suka yi magana akan cewa abin nan haramun ne warwaye hadisin sai wa idin fa'il lahu sai kuma wani hadisi ya zo yana maganar narku na azaba da Allah zai yi ma wanda yake wannan aikin da ba Allah ya aikin haramun da akwai dalili karfa a alqur'ani ko hadisi da yake abin haramun amma ba a samu hadisi sahihi ya ce ga abin da za a yi wa mutumin ba sai aka samu wani hadisi mai rauni sai ya ce abin wanda ya abin nan ga abin da Allah zai masa ranar gobe kiyama an gane ko walam yu'lam annahu kadhibun hadithin ba a tabbatar da ƙarya ne ba jaza an yarwiya an yarwiya ya halatta mutum ko walam ya alam shi malamin bai san cewa ƙarya bane ya halatta ya yarwiya sai yaji an yarwiya fi tarbiyya da tarbiyya ma ya'lamu annahu ma lam ya'lam annahu kadhib ya halatta ya ruwaito a cikin abin da yake faɗaitarwa ne sai tsoratarwa abin da bai riga ya san ƙarya bane lakin sai ma alima annahu anna Allah rarraba fihi أو هذا بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول مجهول حاله أما أتكين أبن da ya riga ya san cewa Allah ya kaɗaitar da wannan abun ko ya tsoratar akan wannan abun da wani dalili ba wannan hadisin wanda aka zalunci yanayin da yake ciki ba to a irin wannan ne yake zai iya riwayar hadisin akan falalar ko akan faɗaitarwa ko kuma akan tsoratarwa wannan duk magana ce da za mu fara fada da insha Allah a darasin da na gaba Allah za mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah za mu kula da sa gaba da abin da muka faɗa kuskure Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan shi an ce shehu usman dan kodiyo yana kama hannun almajirin da ya ingida shi ya yi tafiya da rage musu nisan tafiyarsa malam da ne gaskiyar wannan magana wannan magana karya ce kai ali ce ba aka mutuwa sanin karya ake yi irin wannan karya irin kai ma an ka gara ma sai ka shirya ta karya ba ka wahala in ba haka ba shi yana da mutum sai a kawo inda ya faɗi haka amma ka wanda yan kokari a jingina masa ba wannan ina son a yi mini bayanin wanda ya wallafa littafin iyatul auliya shi shi ma sufi ne ko kuwa malamin hadisi ne iyatul auliya ta abu mu'ayyid ahmad ibn abdullah abu mu'ayyid malami ne ya shahara da rubuce-rubuce a kan hadisi kusan suna da cikin farko farko wanda suka rubuta ma ilimin da yake da alaka da mustadahul hadis shi abu mai ya rasu hijirar manzala tana ɗari hudu da talatin ɗari hudu da talatin wato a ƙarni na biyar littafin samijatul auliya littafi ne akwai abubuwa da yawa masu kyau akwai kuma wanda suke ba gaskiya ba ne auliya a nan yana nufin dukkan wasu mummune masoya Allah masu imani da abin da yake nuna da wani kenan ba wai wani wanda ake cewa ko yana tashi a sama ko yana tsuntsu ko yana hawa ruwa ko yana hawa iska shi yana za ga ya kasa hakan da dama daga ciki waɗancan da suke magana irin waɗancan jami'ar karabatu auliya za ga habbai ba su fasa cikin lissafin wasu kawai ake kawo waɗanda wasu ma ba su da ba su da hankali su ake kawo a misali amma shi ba wai wannan kawai yin kawo ba aka haɗa sahabbai da sai dai wajen wajen ruwaya baya tantance sahihi daga sahihi ba yana daga cikin abin da ya lada shi daga sake maganar kwashe-kwashe yanzu ma ulbasta ya sami kamar da ibn tamiya ya faɗa a nan suna daga cikin waɗanda suke tarihi akan falalar mutane amma su tara abin da yake mai kyau da mara kyau ba tare da sun sun rairaye ba ba tare da sun tace ba illa iyaka ne yana kawo abin da islami abin da zai maka sauki wajen ka iya gane mai na gaske da yadda ba gaskiyar ba in ka karanta kana da ido a ilimin hadisi za ka iya bin isnadin siryan siryan ka yi bincike akan rijalin isnadin sai ka iya gane cewa wannan isnadin ya inganta don haka matanin ya inganta da isnadin bai inganta ba za ka matanin bai inganta ba kana da kana da kana da ilimi za ka iya sace wannan shi yana ga ɗaliban hadisi da malaman hadisi da suna cewa rawahu abu mu'ayyid fil ilya rawahu abu mu'ayyid fil ilya za ga suna kawo hadisai fil ilya kuma ce akwai shi a cikin ilya a kawo ra'idu kuma ce akwai shi a cikin ilya a kawo mai ilya ce akwai shi a cikin ilya saboda akwai isnadin da zai iya san za ka iya amfani da shi wajen ka tantance abin ya inganta ko bai inganta ba babban laifin abu mu'ayyid shine rashin tace abin da zai rubuta a cikin littafin ka ya ya ya rubuta ko baya bayani wala Allah uzurin ku ne aka yi isnadi wala Allah wannan shine uzurin sa ya ne ibn hazm ibn hazm abu muhammad ali ibn hazm al-zahiri ɗaya daga cikin katafaran katafaran malamai da aka yi a karni na biyar a yi shi a karni na biyar hijira ya rasu hijirar maza Allah tara ɗari hudu da hamsin da takwas sai shekara ɗaya suka rasu da دواء الباهي ولكذا سنن الكبرى babu ya suka rayu da shi wanda ya rayu a mai sabir bayan ya rayu a mai sabir garin imam muslim shi ko ibn hazm ya rayu a andalus a kurkuba in ku jara al kurkubi to garin kurkuba gari gari wanda suke andalus andalus kasar spain a yanzu wato ta zama ɗaya daga cikin kasashen turawa ɗaya daga cikin kasashen kiristoci da a kan shekaru masu yawa ta kasance a hannun musulmi sun yi musulmi sun yi mulki a cikin ta karnin duka masu yawa don ta kai ya karni takwas wata shekara ɗari takwas musulmi suna mulki a cikin kasar andalus daga baya saboda san kai da san zuciyar sarakuna da neman mulki da sakin Allah ya jawo arna suka dinga cin kasar kadan kadan kadan kadan har suka cinye kasar har ta koma hannun da arna aka yi rasul bi kisan kiyashi kisan bare dai ya kasance yanzu musulunci a can babu magana sai ka je san kai ba ko wanda da arna ne ne kuma ne ba ko amma yanzu kai ka je kai ne ba ko to sai ta hajji duk a wannan kasar suka taso duk wanda ka ga ce gurgubi to daga cikin wannan gurgubi ne tafsiri gurgubi ba da inda ne al-masjid duk daga cikin wannan ibnu abdul bar shi ma al-gurgubi ne shi ma kai da lafiya gurgubi din ne amma kuma gurgubi ne shi ma tare suka taso da da ibnu hazm abokai da ibnu abdul bar da ibnu hazm abokai to aboki da aboki ne an gane ko shi yasa ibn hazm yana yaban littafin at-tanbih da ibn abdul bar cewa babu littafin da aka yi babu littafin da aka yi ruwa kashin bi da shi da littafin at-tanbih yana yana girma littafin at-tanbih duk da yadda yake da tsanani wajen wasu matsaloli amma yana girma littafin ibn abdul bar ibn abdul bar abin dinka ne ta fuskata to ibn ibn hazm farkon tasowar ya taso a gidan masa gaba domin baban sa yanzu ne na farki to gidan wazirin sarki ya tashi wanda ya tashi da shagaba a hannun mata sun shagaba shi aka yi girma da gaba ya yi karatu suka yi shiga wurin gilbi to da ya yi karatu mai yawa sai ya ga cewa akwai wasu abubuwa malamai ba daidai suke yi ba to da za ya ba a masa hankali ba ko yawa abin kwasar karan mahaukaciya saboda haka ya shiga kansu ta inda yake shiga ba ta nake fita ba sai ko malamai ta san ba su yarda da wannan ba saboda haka sai suka haɗe masa kai a kai ta masa kiki kiki iri a cikin dila da ke har ta kai ma wani lokaci da sai da aka tsira masa littafin sa gaba ɗaya wanda ya tsara har buƙa shi saboda haka in ya kwaso ta sai nan na zo na a shari'a ta ba uwanka ya zama ba a ganin kankuwa da gashi to yadda ji da matsalar ita haka amma a ilimi da dama daga cikin waɗanda suka ja da shi ba su kai shi ba da dama da dama daga cikin waɗanda suka ja da ibn hazm ya ce musamman a janibin ilimin riwaya a hadisi a janibin ilimin riwaya ibn hazm ya sha gaban da yawa daga cikin suka hawa da suka ja da shi shi yasa ibn taymiya yake cewa duk matsalar da aka fafata da ibn hazm a kanta in dai akwai nasi akai to shine zai yi jaji duk masail waɗanda aka ja da ibnu hazm a kansu kuma da nassi a ciki ta janibu abi muhammad zahiru tarji wanda ita ce kalmar da ibnu taymiya fara janibin abu muhammad shi zahiri ne wato a kararrafi ne wanda za ka samu yana da hijabi yace kuma da dama daga cikin fuqaha'u ba su kai shi ba su kama kafa a kai gare shi wajen ilimi da imani ba yana girmama Allah da sunansa yana girmama Allah da sunansa abinda yayi na irin wannan kalmomi na ɓaro kuɗin za da biyu fita ta sha kai har da tashi aka kawai da gafa ra'ayin ta sai a sa wawaye ba har su ɗora mata littafai to shi yasa yake su je can sai da ilimin da yake a shi ilimin da ake jin sai saboda haka yi ta fafatawa da su sai wanda za ka fahimci yanzu ilimin sun da hajji duk da ya yi inkarin siyasi amma babu wani babin fito da bai kuka kanka a ciki ba duk abubuwan fito tun da kan ibada har zuwa kan mu'amala har zuwa kan jihadi haka ya ko ina sai da ya shiga to bai kokarin kafa masa hujja da abin da ya sani na alƙur'ani da hadisi ba tare da ya karkata zuwa da kiyasin karkata ta kararrawa kai wani gurin ya karkata bai sani ba amma dai ya yi kokari a haka ba kowa zai iya haka ba sai sa ibn taymiyyah yake a wajen sanin nasi da riwaya da hadisi ya ce da dama daga cikin waɗanda suka ja da shi to musamman in matsaloli a kai hadisi kuma yake mutum ne da imani da san Allah da manzon da girma nan yana girma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ibn al-arabi al-maliki ibn al-arabi da wanda ke yin da bakiri ibn al-arabi la ibn arabi ba ibn arabi ina nuna da Abu Bakar ibn al-arabi al-maliki lokacin da ya ja da ibn hazm ya zazzage shi ya gaya masa baƙaƙen kalmomi marasa daɗi masu ciwo a cikin littafin sa al'awatin min al-qawatin inda yake cewa ya je al-mashriq al-arabi yawo ya zama wasu mutane suna da'awar ba'diyya yace da ya dawo garin sa sai ya zama malami shi kuma yana da wanda hidiya wato kamar sa su da alayi daya ya ga ya rasa bada gama da gani imamu zahabi da ya zo tarjamar sa ko dai tarjamar ibn hajar a cikin littafin da sura alamin dubala ya kawo magana ibn al-arabi dangace ya ce ibn al-arabi abu bakar ibn al-arabi da ka yi wa malamin babanka adalci ba domin ibn hajar malamin babanka ne yace kai kuma a ilimi ba ka kamo idan sawun ibn hajar ba kai ba za ka kamo ba yace na ibn hazm yana da kurakurai yana da matsaloli da ya saba da yake ce kuma kowane malami na akwai wani ce idan har malami in ya yi kurai a cikin wata matsala ko a cikin wasu matsaloli za a ɗaga shi a yi kulin kulin kubura da shi a jefar to babu wanda zai kai mamaki ko kai ko ibn hazm da duk da za ku yi mamaki yace saboda haka abin da yake in adalci shi ne abinda mutum ya faɗa na daidai ku karɓa da yi masa addu'a mai kyau abinda kuma yi na kuskure ka nemi Allah ya kuma ba ka tattara shi gaba ɗaya ka wata ba sai na ibnu hajji ɗaya ne daga cikin nan a cikin abin da ya shafi aqida a nan ba yana da matsala a cikin abin da ya shafi aqida amma ba wai ta fuskar tauhidi da ba wai wajen harkar abin da ya shafi tauhidi suka yana da matsala ibnu ibnu tabiya yayi magana akan waɗannan a cikin littafin sa majmu'ul fatawa juz'i ko jalabin sa na hudu da wanda yake da littafin dan Allah ya ce aka fara eh kudi da bin tabiyi ya zama ilimi ne zaman kansa sai ka tambaye malaman tabiyi ka je ka samu malaman qurra'u ko ya ce maka wannan bayani yace dan Allah malam tambaya ta ita ce wannan malamin kuma kuma mawaki wanda ake kira Abu Tayyib Abu Tayyib Al-Kindi ya taɓa yin da'awar annabta ya taɓa yin da'awar annabta ko kuwa cikin lafiyar suna cewa ya taɓa yi wasu kuma sun ce a'a to wannan irin abu haka da kai dinga hada waye ko abu kai alkindi ina jira ko abu kai bin tanabbi abu kai bin tanabbi ni a cikin magana ta na faɗi abu kai albatin nan an gane ko abu bakar bin batin dani wani wani malami ne daban zaman kansa yake wani lafiya can da bai yake wannan kuma da kake magana abu tsayyibul mutanabbi shi kuma da bawaki ne dalla ba malamin ba ba shi da alaka da malinta ta kusa ko ta nesa sai za ka ce wannan malami kuma mawaki wannan hada hadan kan abu tsayyib da na faɗa malami amma ba shi ne mawakin ba abu tsayyibul mutanabbi wanda ban faɗa ba shi kuma mawaki ne ba malami ba ana ce da shi al-mutanabbi wasu sun ce saboda ya taɓa yin da'awar annabta shi yasa ake masa laƙari da al-mutanabbi har aka kai shi har aka kai shi cikin kurkuku aka tsare shi wasu kuma sun tsare ta maganar cewa da da'awar annabta akwai wani laifin sa da ya faɗa wanda a kan sani aka kama shi aka je aka cewa da'awar annabta ko kuma ake jingina masa da'awar annabta din zai iya kuma laifin gaba da amma a cikin laifin yana nuna cewa zaman cewarsa a cikin mutanensa ya zama ka salihin fi samuda ka salihin fi samuda wato kamar annabi salihu a cikin samudawa wai suka ce tashbihin da yake tashbihi ne na annabci shi yasa aka aka kome shi da da awar annabci wai suka ce a yana nufin mutanen su sun tsane shi sun tsangwame shi sun saba da ƙahon zuƙa kamar yadda aka sawa annabi salihu a cikin mutanen da ƙahon zuƙa ba yana nufin shi ba annabi ba sai ka ba wani mai karara da ya fito yake ni annabi akwai littafin al-mutabaddi na Mahmud Ahmad Shakir na Mahmud Muhammad Shakir Mahmud Muhammad Shakir sunan littafin al-mutabaddi littafin ne kafu zai zai zai zai yare shafin dubu to a ciki ya kawo maganar kuma ya tsare kanta yana daga cikin mutanen da yake iya yin ba'asi akan shi Mahmud Mahmud Muhammad Shakir kanin Ahmad Shakir kanin Ahmad Muhammad Shakir sai kanin sa mahmud muhammad shafi hadisi ne malami ne yana da littafin sunan shi al-mutadabbi a dalilin wannan littafin ne ma ya samu kimfanta al-awaq wanda aka kaɗe yin wacce aka kaɗa ba wa shek ahmad ba shek abubakar gumi allah ya gidansa shi kuma an ba shi ta fannin adabi akan wannan littafin nashi a kuta da duk da fifi wanda ya zauna shekara talatin yana rubuta shi inda duka za ka yi ta ya kare ta wannan magana wannan kuma yake cewa yana da abin da ta nufi sunan littafin da na faɗa na rubuta a kan masalahat wanda yake cikin software ta shamila هناك الإيضاح التقليد والإيضاح بقوله الله شاحة في الاصطلاح sannan yake da yasa asubki yake yawan yanki ga shekul islam saboda sun saba a gida abu sauki zamani ne suka yi kowa yana jin shi ma da jini ganin su da zamani su daya haka wanda ya faɗa wanda ya masa rabbi wanda ya faɗa wanda ya masa rabbi shi ne kawai ba wanda dalili ba wanda dalili bane da ya wuce wannan ina jin waɗannan da su ne tambayoyi da za mu amsa a wannan lokaci da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in